أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هذا قدره مقدار العلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو هريرة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقلاب فريد الدهره على الإدلاج خاتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاعلي وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم الصدق أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد والحلمة والسرد واللبب والأمانة والتوفيق بجاه رسول الله اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت الاحتياج إليه الحمد لله والعبد لله الحمد لله والعبد لله ما معنى الحمد لله والعبد لله ما معنى alhamdulillahi waye ta gode wa Allah wal abdulillahi waye bawan Allah manzo Allah ne aka ajiye maka shage a tsakani wani za su sumiya ahalahu hammadun ummatun hammaduna ummatun hammaduna al'umman da suka kowa ce godiya muni don ka haɗa wannan gudun ka haɗa komi ne alhamdulillahi ahamadu lillahi wal abdu lillahi duk ka mai da abin wajen Allah maza Allah ne ka gane kusancinsa ne ahamadu shine alhamdu ahamadu lillahi ka sani saboda haka wal abdu lillahi manzan Allah ne babu wanda yafi kowa iya godiya a duniya sai annabi Muhammad ba wanda ya iya godiya wa Allah la usi sana alayka kama asmaita ala nafsika anta ya rab manzan Allah saboda haka gudun duk gaba kidi za ga annabi Muhammad ne ba a raba duk inda ka sa kausain da su gaga lilmuran a tsakani in dai akwai wani halitta to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine yake karban komai daga wajen ubangiji ya watsa a halitta saboda haka ahmadu lillahi ahmadu nan na Allah ne سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه سيأتي إنه هو sami'u mai basiru as-sami'u Allah al-basiru Allah sai ce yawa annabi innahu labiru sha'abi innahu shi abduhu dinnan subhanallazi asra bi abdihi abdihi dinnan innahu huwa as-sami'u huwa al-basiru ko kana musu duk an ba annabi sifatun lagu saboda haka shi manzala an bar mu ne mu yi ƙoƙarin gane shi mu yi tafawuki mu yi tafawuki cikin gane shi mu yi tafawuki wajen hidima gare shi duk sahadin annabi ya samu daraja ne a wajen Allah da annabi duk sahabin annabi ya samu daraja ne a wajen Allah da annabi abin da ya zo da shi shine sallah azumi zakka wannan ana yi maka ne don ka gyara zuciyanka don ka ƙara sanin annabi amma akwai sa abin da ya zo ce shi zai musuluncin amma abin da ya dame shi sallah biyu ne kawai zai biya manzo Allah ya ce ya zaɓa wacce ce ya faɗa manzo Allah ya ce an yi maka ka shiga musuluncin ka ya ce an maka ka shiga musuluncin a haka saboda haka ashe kenan wanda itibarinsa sallah shine komai ba haka abin yake ba annabi ne komai annabi ne komai domin sallar in annabi bai sa hannu ba ba a karba sai ya sa hannu sai ya sa hannu sa hannu ko kai kanka kullum kana ganewa ya kamata akwai sa hannu annabi amma baka sani ba sai yannan wajen haɗe oba ne ya rasulullahi na zo sai ya ba ya rasulullahi na zo haka take faɗa attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah ka faɗa wa Allah ya ce yace to assalamu alayka sai halara ce magana a lokaci guda assalamu alayka ayyuhan nabiy abin ce tabbata a gare ka ya kai wannan annabin ka shaida na zo masallacin nan sallah manzo Allah kuma ya maka standin ka zo kowa yake kowa yake tafiya annadiku anta wallafzu Allah aiki biyu ake a jikinka ne wa ke magana ne kai ne ko na ce Allah ne kai ne a kai ne wa yake magana Allah huwa an daga kullu shay'in amma ta bakin wa yake fitowa ta jikinka saboda haka kai a matsayinka na Abdullahi saboda kana neman izini wajen manzo Allah saboda haka at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi manzon Allah a matsayinsa na Abdullahi Allah yake magana a jikinka a matsayin manzon Allah Abdullahi kana isar da wannan sai kuma ka gayyaci manzon Allah sai kuma harshen assalamu alaika ayyukan nabi ya koma wannan sai an tafi nan gaba zai wuya a gane yanzu amma haka abin yake ko baka gane ba haka yake zaidu ko baka gane ba haka abin yake nan gaba ne in an tafi watakila ka gane dama haka abin yake Allah ya taimake mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ibadan da zaka yi duk ibadan da zaka yi kowane irin ibada ne sai annabi ya sa kowane irin ibada ne sai annabi ya sa in bai sa hannu ba ibadan sunan shi babu saboda Allah yana karɓan aikinka ne da shaidan annabi Muhammad to kaga kenan sai ka gane a ina annabi yake a ina ne kuma baya sai ga yana bayan gida shine kuma a masallaci shine a gidan giya shine a gidan karuwai shine a duk inda ka je shine idan ka ce ya rabu kashi nawa ne sai a ce maka ɗayan ne dai ya ɗayan ne in kuma ba gane ba ina ganin shaidanin da yake bayan gida shine a masallaci shine a gidan giya shine a wajen sata shine a wajen husuma shine a wajen gulma shine a wajen tsegumi shine a wajen kasuwa shine ina ganin kamar shi ɗaya ne a matsayinsa na modelu to ya hali وإنك لتهدي إلى صراطك المستقيم يا رسول الله idan an faɗi abu in ka ji ya saba da tunaninka kana ji an kira abun da sunan zunubi kai a ya tunaninka kana son ka tsarkake shi ne to ai najasa yanzu tsutsa da take cikin bayan gida ita a wajensa najasa ne tasbihi take yi kuma Allah yana karɓar tasbihinta ko Allah ba karɓa tsutsa da ke cikin bayan gida yana tasiri ubangiji kuma Allah yana karba shin a wajenka ne najisan ko a wajen tsutsan ne najisa ko a wajen Allah ne najisa amsa saboda haka to karka ɗauki yadda annabi Muhammad yake ko ina kai ne aka nasabtar maka da illar amma ba Allah ba ba kuma annabi Muhammad ba ba Allah ba ba annabi Muhammad ba annabi sallallahu alaihi wasallama kana ganin baulin manzon Allah najasa ne naka ba to ya baulin ka ya zama najasa na ke zama ba najasa ba ya nuna maka abu ɗaya ne bai nuna maka ba to saboda haka ashe kenan ko giya da kuma zanta haka akwai lokacin suke zama halal eh kwarai da eh kwarai da eh giya akwai lokacin suke zama halal lokacin da ka shiga bala'i za ka mutu ba abin sha ce shi ya zama ko bai zama ba koya haka abin yake to shi addinin yana da wani irin juyi ne kar ka ɗauki abin da ka sani kawai in ba shi ba abin ba to a nan ne ake fata in abin ya jujjuya ya jujjuya to in ka zo wani gurin ma sai ka je gurin kana dambe in ka zo wani gurin koya ka ce dama abin da yake daban na shi ne ne jahili jahili ne kai kwarai yau ka gane to haka annabi yake motsa komi da komi ta ko'ina kuma har giyan da ake sha na koko in ya kwan halal ne ba ya bugarwa ya zama maɗi sai sai dai kyama ka ki sha sai dai kyama amma ba kyama ba shari'a ta yadda ka sha daidai ke da kunun zaki don yake sa da dawa akwai abubuwa da yawa wanda gagun da suke a nan sunansa wannan kogin haramun yana zuwa nan shi din ne kuma yana zuwa nan ya zama halal ɗaya ne amma iliminka ya kai ka bambance shi daga nan zuwa nan shi ne ma'arifa shi ne ma'arifa in baka samu wannan ba to sunanka turka shi eh sunanka yawwa eh Allah ke manzo Allah shine ma'aunin kowane irin abu shine mawazi alqisti manzo Allah duk inda ka aje shi sai ka gan shi a gurin duk inda ka aje shi sai ka gan shi a gurin Allahumma ka san shi ta gurin da ya cancanta ko ka san shi ne kawai a fahimtarka to a nan ne sai a maka gyara shi ne malla shekha lahufa shekaru shekha gurin da aka shiga kenan malla shekha lahufa shekaru shekha ibn taymiya ya yi tafiya a mariba da ya je level din da ya zamo ya yarda shi shehin kansa ne sai ya kauce saboda ba ba rike shi ba wannan shi ne amma ka duba maganganun sa da yana karo yana karo aya wani gurin za ka ji ya halatta abu wani gurin kuma yadda ya ce bai yadda ba shi kadai saboda ba shi amma an gaya masa abin da ya sa a nan ya yadda da shi ya yi daidai da ilimin sa nan kuma ya fi karfin ilimin sa eh saboda haka in aka zo gurin ya ce bai yadda ba sai a ce masa ai kaza ne to Allah yana da shiri kaga sai ya shiru maimakon ya fito ya rubuta ba zai rubuta ba shi ke na zama lafiya to haka bayan annabi muhammadu ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gwargwadon tafiyanka gwargwadon yadda ka fahimce shi ana gane malamai ne a wajen sanin annabi ana ganewa a wajen annabi in aka ganka kawai sumun sumun ne ko bukumun ɗin ko umuyin to kawai daga jin karatun ka za a san kai karatu amma daidai yake da tsalle laisa fil kutubi wadda fatiwa ilmun innama ilmu fi suduri rijali ilimi ba ta ka damu ibini na kirjin mazaje in suka fito maka da wani abu suka faɗa maka na annabi Muhammad wani in aka gaya mara wallahi ba zai iya motsi ba saboda nauyinsa don haka manzo Allah yake ka sanar da mu shi yaran ka sanar da mu manzo Allah yaran ka sanar da mu manzo Allah yaran dan manzo Allah wa min alamati muhabbati nabi sallallahu alaihi wasallam gurin da mu tashi kenan yana daga cikin alaman son annabi Muhammadu kasaratu zikirihi lahu ka yawaita ambatan annabin wajen Allah Allah idan kana yawan annabi annabi annabi annabi ya rasulullah ya rasulullah bai kuma ka zama nashi eh department ɗinka daban ne matsayinka daban ne kujeranka daban ne masaukinka daban ne annabi annabi annabi annabi la ilaha illallah an hada sallallahu alaika ya rasulallah allahumma salli ala muhammadin la ilaha illallah malamai da suka tafi wannan su zauna zakirai suna la ilaha illallah wannan su zauna suna salati wa annabi an salati wa annabi abinda suke samu masu zikiri ba sa samu ba sa samu na ce kurewan kenan la ilaha illallah na ce ce to salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana wucewa saboda la ilaha korewa ne ake illa ne Allah ne ake son ka faɗa shi da zikirin la ilaha to ai Allah shi ne asalin zikirin ba shi bane amma la ilaha nafin ne isbati shine Allah shine zikirin Allahumma Allahu ya shiga ko ba shiga ba salli ala shi wace yayi saboda haka wanne ne yake gaba haka yake duk lokacin da kake Allahumma salli ala Muhammadi salatin ka wace yake la ilaha illallah la dan ku ba dai bane mai salatin ya ninka wuce saboda waye saboda Allah Muhammad ko da yake idan ma mutum yake na ce kara ila ila illa to ai kuje ku gonin la ila illa abinda yake faruwa a fahimce da abubuwan suke kowane abu yana da kujerarsa ne kowane da irin yadda Allah yake kallon sa yanzu duka mu nan ko sana'a mu iri ɗaya ne to za ga an ba wani wani part a cikin wanda yake da wani abin da wani ba ya da shi waye kore an yarda ko kayan musu dai an yarda yana da shi haka ne ko to kuma kowa yana zuwa da irin nasa ne duk halittar duniya kaf baki daya duk halittar duniya kowane mutum da kowa ganshi a duniya kalansa daban ne kora sun yi kama akwai abin da yake nashi wanda ba a jikin ɗaya ko da kuwa ta kansu yana jikinsu yana haɗe kai daban-daban ne akwai ɗabi'a ga wannan kibishi wannan wannan ba da shi ba raba su ba a haɗe suke ƙafa biyu ne kai ƙafa biyu ne suke tafiya da shi amma kai biyu ne kowanne ne kirji da cikinsa a sa haka misali daban-daban ne akwai halittar da ke cikin wannan wanda ba ya cikin wannan sirrin kuma na manzo Allah saboda yawan annabi annabi kamar guda ɗaya ne ko kamar ɗaya ne ko kuma gashi yana da yawa shi yasa su ba suke cewa Allahumma salli ala wahidil kasir Allah kai salati wa guda ɗayan nan mai yawa salli ala wahidil kasir ɗaya ne amma kuma yana da yawa saboda kasarati ma'ani kasarati asma'i tajalliyati sifatihi asma'ihi ya ishe ka ya ishe ka manzo Allah wasiu faman ahabba shay'an wanda yake son abu a kasara zikrahu zai yawaita ambatan abu man ahabba shay'an aksara zikrahu wanda yake son abu to zai yawaita ambatan abu in dai abin yana tare da kai da Allah waye taɓa yin budurwa wanda ta kwanta mar a zuciya ya ɗaga hannu o a nan ba za a nuna ba sai ka ga so nawa yake tunawa da ita ka gani to ashe wannan ya nuna maka in mutum ya gane annabi an akwai masu son annabi fiye da haka akwai masu son annabi fiye da yadda kake son budurwarka ishtaqihi ila rasulillahi ganin annabi kamar mutum yana jin kishin ruwa a ce ga ruwan anan ga annabi anan amma baka je wajen ruwan ba ruwan zai kare a yanzu ka za ce za a bar ruwan aje wajen annabi amma sai a lokacin da ake kishin ne tukuni za a ruwan kun gane abin da ke nufi ma'ana ishtiyaki da hanini da muhabbatu da talakubu na soyayya na manzo Allah in yana in yana taba zuciyarka to annabi Muhammad in baka ji sunan shi ba za ka zauna lafiya sunan kawai in baka je ba za ka zauna lafiya to haka ake so mutum ya samu ya so annabi muhammad kaman haka to rabauta ya yi kuma mutum ya yi nisa allah kai man haka wamin hakan karanta shauƙi ila liqa'i haka nan mutum ya shauƙantu gamuwa da manzo Allah fa kullu hadidin yahibbu liqa'a hadidi dukkan masoyi yana son gamuwa da masoyinsa kaga ai baya bilal ya ce gadan alqal ahibba muhammadun wa hizbi ko gadan alqal ahibba sai ga time din baya yiwa kamar yanzu ne aka maka alƙawari za a baka kuɗi baka taba rike dubu ɗari ba sai aka ce an yi maka alkawari ranar ƙarshen watan nan za a baka miliyan ɗaya ƙarshen wata za ka zo kwanakin ba sa gudu ba ka gani kullum gani kake kawai yau saura kwana nawa saura kwana nawa to ashe abin da kake so kake son gamuwa da shi kuma ga kwananka yana ƙarewa amma saboda shi sha'awanka zuwa ga kudin ba ka tunanin kwananka na karewa ya tsara amma da kudi ne haka kake tunani ko ba haka bane to wa kai mun arafa rasulullah wanda yake son manzo Allah fa ya fika garajen gamuwa da sayyidina rasulullah shi kuma ganin annabi a wannan lokacin ya sadu da annabin shi kenan shine bukatarsa duniyar ba ta man daɗi ga baki ɗaya nema ki sadu da sai na rasulullahi Allah ka taimake mu wa fi hadithul ash'ariyin mutanen Abu Musa inda qulunihim al-madinata lokacin da suka zo Madina annahum kanu yartajizuna waka suke suna rawa rajazu waka suna rawa mutanen ash'ari mutanen abu musal ash'ari sun shigo madina wajen manzo Allah suna cewa gadan nalqala ahibba muhammadun wa sahaba suna taka rawa suna taka rawa yarjizuna suna rawa suna takawa suna kaiwa suna komowa wai rawa haramun ne ko ga wannan yartajizuna da raƙasu da rakesu kaiwa da kawa ana takawa duk sunan rawa kuma da riwayar bai haƙi ya rawato mutanen abu musa ash'ari saboda farin cikin gamuwansu da manzan Allah ashe rawa baya zama haramun sai an ga akan me aka yi rawa rawa baya zama haramun sai an ga akan me aka yi rawa saboda ai ya gudana manzala ya faɗa wa abbas jafar ya ce jafaru halikika ka haliki wa kulikika ka kuliki halittar ka kusan irin ta wuce ɗabi'ar kama irin ta wuce a tsakani yana faɗa a gaban mazala ta she takarawa ya zauna na godiya me ya nuna masa takarawan saboda daɗin kalma ta sa ya ji daɗi ya yi rawa ya zauna manzo Allah kuma bai ce ka yi laifi ba ashe ba halin ka ga mutum ya yi rawa ka ce masa haramun ne sai kaga akan da ya rawa wata kadama qaul bilal mun yi maganar bilal wa mislahu misalin sa qala ammar qabla qatli ammar bin yasir ammar bin yasir suna daga cikin farkon musulunta wanda aka kashe mahaifiyarsa a gabansa saboda mahaifiyar ta yi imani da ita da shi da mahaifinsa suka kama mahaifiyar suka ce dole ta yi ridda ta ce ba za ta yi ba ta yi ridda ne mahmud aka ce wa babansa ya yi ridda ya ce ba zai yi ba shi ma ɗan ya ce ba zai yi ba aka kama mahaifiyar su ɗauki mashi suna caccaka mata ma tutanta sai da suka kashe ta a gaban uban da ɗan dan ya bar annabi muhammadu amma ruke nan ya ce ba zai bari ba shine suka sake kama shi bayan sun kashe uban sun kashe uwar suka ce sai ya zaki annabi muhammad ya ga sun ga soyayya tana da yawa sai ya zaki annabi muhammad in bai zaki annabi muhammad ba za su kashe shi suka faɗi kalmar da suke so ya faɗa shine dalilin saukan illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman manzo Allah ya ce daga yau sun sake taranka a kaina sun ce ka faɗi wani mummunan kalma ka faɗa ba komi an ɗauki ce ka faɗa sai ce kun ga ammaru tukutalu fi atul bagiya ya ce ammaru ranar da za ka mutu za ka sha madara akhir man ya da kulu fi jautika allabanu ƙarshen abin da zai shiga cikin cikinka nono ne da shi za a kashe ka haka amma ya kasance ranar rasuwarsa abin da ya sha ɗin kenan kuma a yana tare sai na ali bin abi talib amma tukutar wufi atul bagiya a sabqatu jamalin aka kashe shi saboda manzo Allah ya yi ishara kansa a fili ana kashe shi kowa ya ware yake ba shi bane wancan bangaren suka ce ba su bane wannan suka ce ba su bane ga ga Amar kuma ya mutu dan manzo Allah ya ce wanda ya kashe wanda za a kashe Ammaru amma a zalunci domin gurin da yake gaskiya tana gurin ji manzo Allah Ammaru Allah ba mu albarkacin su kamar katali shi ma ya faɗi haka وما ذكرناه من قصة هالد بن معدان mun faɗa akan abin da ya shafi halin ɗan ma'adan wa min alamatihi yana daga cikin alamansa ma a kasarar da zikiri yawan ambatansa ta azimu hulahu girmama annabi an tu'addimu wa tuwakkiru sai Allah ya ce wa tusabbihu kuma kurdan wasiya ka gani an tu'addimu wa tuwakkiru sifan annabi ne wata sadiyu tasdiqun Allah yake yi sai Allah ya kawo wawul adabi ne ko istinafan ne saboda ba a raba Allah da annabi shine kawai ba a raba Allah da manzali eh an tu'azzimu watu wankiru sai aka tafi wata sabiru bukwalatan wasila in kana da hankali ai ka gani ai ka gani tunda Allah ya fara korowa annabin ya fara gabatarwa a nan tukunna shi ya shigo da ya shigo kuma cikin tafiyar domin wawu wawu la'anafi Allah ta taimake mu wata zikiri inda zikiri in za ka faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka girmama shi wa izharul khushu'i wal inkisari ma isma'i ismi idan ka jace maka ya rasulullah to ka ji abin ya dake kama al khushu'i wal inkisari qalbi ka dauki annabin a cikin zuciyarka ka ji yana musu in aka kira annabi ka ji ka shiru to kai ma dan iska kake a wajen annabi in an kira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam al-bakhil man zikirtu indahu falam yusalli alayya waye kowa ruwa yace man zikirtu indahu falam yusalli alayya wanda aka ambaci sunana a gaban sa ya kasa ce min sallallahu alaihi wasallam to a kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji kaman an yi fito a America ya wuce baka ji wani abu ba hankalinka bai dawo kanka ba to haka kake kai dan iska ne a wajen annabi kai ma baka da kujera annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya mana komai dukkanmu nan dukkanmu nan ba wanda annabi baya kula da lamarinsa kai so nawa kake kula da lamarinsa shi annabi na kula da lamarinka duk lokacin da ka ji ƙara a kunnanka ƙara irin kaudin nan a kunnanka ruhinka ne ya wuce gaban annabi muhammadu manzo Allah sai kira sunanka ya ce abdullahi sai kaji sai kaji waye baya ji to in ka ji kuma shiru kake yi da yake kurma ya gamu da dutse annabi ne ya kira sunan mutum man sami a ɗanɗanatan fi kuzunihi falyusalli alayya duk lokacin da ka ji wannan karan to kamar salatin jami'i domin na kira sunanka ne na kira sunanka ne ya ya damu da kai ke baka damu da shi ba kana nan kawai sumun bukumun annabi muhammadu ya damu da kana bil mu'minina ra'ufun rahimun kana bil mu'minina ra'ufun رحيم الله قال إسحاق النجبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده sahabban manzala sun kasance bayan wafatin manzala la yaskurunahu illa khasha'u ba sa ambatan manzala sai sun nasu wa sha'arat juludahum jikinsu ya kane wa bakau kuma su yi kuka ma'ana da mun san haka ne e da mun san haka ne ka san mazala yana faɗin wata kalma yana cewa annasu niyamun idza matu intabu a hakan nan da kuke da muke dukkan mu mutattu ne ko ce dukkan mu bacci muke idza matu intabu idan kuka mutu to a lokacin kuma kun faɗaka a lokacin ne mutum zai ce shi da ya san duniyar aka take da ya yawaita salati ba yankewa saboda a lokacin za nuna masa dukkan aikin kuma ya ga irin abin da ake bayarwa akan annabi muhammadu dukkan annasu niyamun mutane bacci suke idan matu lokacin da suka mutu in taba domin a lokacin za nuna maka aikin ka kuma ba halin ka ce za ka dawo ka sake لا لي أعمل صالحا فيما ترك إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه إلى يوم يبعثون magana ta kare kaga kenan a yanzu ne mutum in an faɗa maka ana tunatar da kai ana tasar da kai ne saboda haka me ya kamata ka yi ka yawaita salati wa annabi Muhammad maimakon ka je ka yi nadama na sarkin baka kusayi gara ka yi aiki aikin da zai amfanar da kai duniya da lahira babu mutumin da ya rike salati ya fadi babu shi babu babu mutumin da ya rike salati ya faɗi babu shi babu ba a salati wa annabi a faɗi saboda Allah yana so Eh, Allah yana son manzo Allah to ka nuna soyayyarka da abin da Allah yake so ai kai ma sai irin kyautar da aka maka kai ma ka gane eh wanda ya isa ne ya isa ne ya so abin da kake so an ce wani mai gadi na aminu dan tata ko haka ne ko ba haka ba ne amma dai an kwatanta abin da zai iya yiwa a haka wani mai gadi ne na aminu dan tata matar aminu dan tata ta aihu sai siyo riga ya ba da nashi gudunmawa ya kake gani washe gari sai a ci gaba da gaji a tun daga ranar ya zama mai arziki wannan in dai ka samu karimi ai ana ganin wannan to ya rabul izzati akramul akramina wannan kai wa abin da yake so ne kai masa yace shi ba ta umar hasa ba na taba ganin haka gwamna ne aka kai masa wani kyauta a abuja da kansa ya zo bayan mota yake iban abu ya ce wallahi tun da yake ba ta umar irin wannan kyautar ba saboda yana gwamna dan uwansa ba su taba yi ba wani daga cikin abokinmu ne ya kai masa ya saya masa ayaba da da abin nan akan kwana can wajen forest da ya shiga sai ya ce masa ga wannan yana da kansa ya zo billahi al'azim yake yi ba gwamna ya ce wallahi ba ta umar ba yaya kake gani idan kai karamci a hausance idan ka je ka ba wa sarki kyauta sai ka gaya maka tukunci da kudin da aka sayi gida ko ya ce ka zo ga wani abu abinda zai za a baka ba in tsallakar da ka wani wani ka tsallaka to yaya rabbul izzati da annabi ashe an ajiye mana annabi da mu amfana to muna amfana in ko ba ma amfanan to bacci muke in ko mun gane muna jajjefa ta to anan ne za ka gane wa iyayenmu da shekananmu da suka samu a ɗariƙa ko ka tafi yawon banza za a dawo sai ka yi salati ɗari ko ka tafi yawon banza sai ka dawo ka sake yin salati ɗari da yamma ko ka tafi yawon banza sai ka dawo sai ka sake wani salati hamsin da ko sittin da bakwai ko saba'in da bakwai sannan in ba ka yi kuma sai ka rama kana cikin ahadi a dai ranar ba za ta tashi ka tafi a banza ba wannan shine hikiman an ɗaure tunaninka da aikin Allah in ka je ka tafi ka zamo ka je yawon gandi to za ka dawo za ka dawo kaga an amfana ya fi wanda aka yi gaba da shi wanda sai ta rikice tukunna ma ya tuna ana salatin wannan Allah ya kiyaye wa kadhalika kaseeran min at-tabi'in da yawan tabi'ai minhum man yaf'ala dhalika muhabbatan lahu da yawa suna aikata haka saboda soyayyar manzo Allah wa shauqan ilayhi da shauki zuwa gare shi wa minhum man yaf'alu tahayyuban wa tanqiran farjinin annabi da girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sun faɗa annabi sai sun ja sun bushe a gurin in aka ce ya rasulallah sai ga jikin mutum na bari yana rawa ya shiga cikin wani irin hali ومنها محبته لمن أحب النبي soyayyarsa ga wanda yake son annabi wanda yake son annabi shi ma ana kiran mutum shi ma ya bushe saboda an fara sauka kenan wa man huwa bi sababihi min ahli baiti akwai wanda a dalilinsa ne ake son dalilin dalili ne ai eh muna muna muna shakewa muna cijewa muna mutuwa a kan shehu ibrahim saboda annabi muhammad ai dalilin dalili masoyin annabi ne na isa matuƙa wanda ba zai iya ganewa ba da kana jin larabci sai ka ɗauki diwani eh ka ɗauki diwani kawai ka bi diwani ka ji abin da ya faɗawa annabi muhammad za ka ce kai wannan wani irin sani ya yi wa annabi wani irin sani ya yi wa annabi abin da nake faɗa ni wanda ba komai ba ne a cikin waɗanda suke hanarar sayin na rasulullah cikin bincike a kansa na karanta ishiriniya na karanta badabashi na karanta alburda na karanta hamziya na karanta wutiriya na karanta ashariya na karanta daimatul garra na karanta littattafai da yawa na yaban maza Allah na karanta na karanta na karanta na karanta da na zo na karanta diwani na tafi na dawo na tafi na dawo na tafi na dawo sai na ga wancan kamar sharar fage suke abinda na fahimta da fahimtar da na yi yadda shehu ibrahim ya ji annabi muhammadu annabin ne yake masa shifta yake fito da abu abinda na fahimta ke saboda wanda ya bi annabi kamar diwan ban sani ba amma zai wuya zai wuya shi ya sa mai abin ya ce wa man rama darki fisti ya ki nabiyina wanda ya ce zai riske ni cikin shauki akan annabi na faƙar rama amran mustahalan muharrama haramun ne ba za a samu ba wannan yana magana ne irin attu hadis bi ni'matillahi ومن رام تركي في اشتياق نجينا فقد رام امرا مستحالا محرما كي كمن رام درك الوسك ولكنه قد قادر متردما حرام ne ka zo da iya wallahi ba zai ba wallahi ba zai ba wallahi ba zai ba to ba idan ka ɗauki Allah da ke akwai wani doktor kwanan nan na jin akan doktorinsa ne ya yi bincike akan diwanin shaukwayi ai Allah ya sauke ina jin ya yi iya abin da zai iya amma wallahi tallahi ta gani sai ya gigita ka saboda sanin annabi Yusuf Ibrahim ya san annabi, ya san annabi, ya san annabi. An yi masa ramana, an ba shi, an buɗa masa kofa, an ba shi daman sarrafa duk abin da suke so. An ba shi. Ya samu wannan. Zalika, fadon layi na yuti man ya sha'o. Ba kai su kuma ka ce dan mai Allah ya haka ba. Yawa, don kai ma baka san lokacin da aka yi ka ba. Yawa, wanda Allah ya yi ajiye masa abu, kuma ga shi nan aikin ya nuna masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba dan su ba da duniyar ta kare da duniyar ta kare domin an barka da ibada ne ai tsalle ne tsalle ne soyayya ita ce take rikewa eh amma in ibada mu ne da shi za a kama mu karamta Allah yadda mutane suka fi damuwa da karanta jarida wasu san ahalari ba eh yanzu ma jaridan an ki bugawa ta koma waya ko to abinda mutum zai tsaya ya duba telegram da sauransu baya duba addinin haka eh duk ya koma ra'ayin duniya ta dawo duk labari zai baka na duniya amma annabi Muhammad zai baka labarin sa ai ka yi kuwa ai an tafi eh da haka za a tafi Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye min ahli baiti daga nan ne zaka ga bisababihi min ahli baiti wa sahabati min al-muhajirin wal ansar kaga kaso sahabban annabi kaso ahli baiti rasulullahi kaso al-muhajirin kaso ansar wa adawatu man adawu kuma zaka ja da duk wanda ya ja da su wa bughdu man abghadahum zaka ki duk wanda ya ki su wa sabbuhum zaka zagi kowaye fa man habba shay'an habba man yuhibbu duk wanda yake son abu to zai so zai so wanda yake son shi eh zai so wanda yake son shi wa garqala alayhi salatu wassalam fi hasan wa husaini manzo Allah ya faɗa kan hasan husaini Allahumma inni uhibbuhuma Allah ina son su fa ahibbuhuma ka so su wa fi riwayatin fil hasan a riwayan hasan Allahumma inni uhibbuhu Allah ina son sa fa ahibbu man yuhibbuhu kaso wanda yake son shi kaso wanda yake son shi kaga kana son sayyidina hasan to kaso wanda yake son shi Allah Allah ka shaida muna son sayyidina hasan watakila wanda muka bambanta wajen fahimta sai ka kamar cewa ya fi mu so ba haka ba ladabi ne muka fi mu soyayya mu ba zagi ba zagi ciki mu soyayya mu ba zagi ciki amma hassan ai bangaren sai na shehu tijani masbasin kuma mu mun tashi mun ga yadda iyayenmu suke wa sharifai duk wani wanda zai magana in an ce janibi ne na shariftaka an gama in an ce janibi ne na shariftaka an gama malamin mu muna zaria 1971 shekara 51 kenan dan sharifai baya wuce gaban su in za mu je makaranta aksari a koyi gidan malam umaru mai tauhidi ni nake kai littattafai wannan na wanda ya fara zuwa in aka zo ana ajiye littafi ne wanda ya zo ka ajiye a kusa da wannan wanda ya zo ya ajiye a kusa da wannan to in aka zo da fara karatun ta haka to idan wani lokaci na rike zaman za mu tafi sai aka fitar da yaro kamar wannan in sharifi ne ni zan tafi abuna amma malam ba zai iya wuce yaron nan ba wallahi duk abin da yaron yake sai ya gama sai da in so raba hanya saboda sharifi ne yana girmama shi iyayenmu bayan gidan malam na iya sunan lungun lungun sharifai duk gidan sharifai bayan gidan malam na iya na zare yaushe ne aka zo da wannan ikhwanul muslim ta zo shekara talatin da wani abu ne shekara talatin da wani abu ne ikhwanul muslim shine brother daga burada ne aka rabu gida biyu aka koma shi'a burada shi'a burada wannan anan wannan abin da ya faru kenan abin da ya faru kenan a garin kuma abin da yake faruwa duk lokacin shin kowa ne malami ba kowa ba ne malami saboda haka idan kana so sai ka koma ka ɗauki hanyar malanta hanyar da iyayenmu nan suka ga akwai zaman lafiya ba zagin wannan ba zagin wannan ka ba su tsakanin su da ubangijin su kai dai ka kwaci kanka duk abin da ya faru a tsakanin ba ruwanka ba ruwanka dan ba za a kira ka a ce ka zo za a yi za a yi wani shari'a na sahabbai kana gurin ba baka san komai ba baban baban kama bai sani ba saboda haka ba ka da dalili idan aka zo kuma aka jona maka hauka ko ba wanda ya hana ka kai soyayya ka so wanda kake so ka so ka yi masa addu'a na alheri ka so sai na malik bin anas yace Allah ya sani ba zan fifita wani jini akan jinin sai na rasulullah shi Allah ya sani jafar jafarul mansur ya mar bulala amma bulalan da jafarul mansur ya masa cewa Allah ka sani Jafarul Mansur jinin annabi ne saboda haka duk dukan da ya mun na yafe ba na son a tsayin da mu ranar tashin kiyama a ce za a karɓi wani haƙƙi na a cikin jinin annabi Muhammad na yafe masu Maliku bin Anas zagaya shi ake yawo da shi ake a cikin Madina ana marbulala yana cewa man arafani arafani wa man lam ya'rifni fa ana Maliku bin Anas wannan shine abin da yake faruwa to kaga ashe kenan kowa me yasa ya lati ka ce ya zauna waje mana ko yana son sai ka shiga da jama da ka da wajen wannan shine abin da ke faruwa wannan shine abin da ke faruwa to ashe kenan abin da ake so mutane su gane ka fahimci komai ka nemi da abin da za a yi mu iyayenmu ta kaddama bil khairi sun gabata da alhairi ko mun san akan alhairin suke duk duniya ban ga wanda ya san annabi Muhammad kamar Shehu Ibrahim ba saboda haka shine malamin duk wani abin da kowa zai siyasa ce amma son annabi zunzurutu to haka za a haƙura mun ga ba mu ji ya zagi wannan ɓangaren ba mu ji ya ce komai ba ya yi shiru ya faɗi duk abin da zai faɗa na alhairi cikin abin da zai faɗa ina ganin ya yi shehu idan ka ce kai ɗan ɗarika ne za ka yi halardu a malar salihan wa akara sayya ka ji yawon karuwanci aikin wa shot dani aikin shi ibrahim a ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne babu shi kana zaton ba su karanta ba ba su sani ba kubutar da al'umma don kasu shiga mashugu suka kyale su in aka bar ka karka shiga cikin jarari sai an taimake ka da a jawo maka bala'in da ba za ka iya ba yanzu akwai mata wannan kwatambe na nan ba zan faɗa ba ba zan faɗa ba saboda in na faɗa wani sai ya ƙara nashi kuma ya biya shi da rikici haka abin yake amma in ɓangaren karatu ne muka zo zan faɗa zan faɗa saboda ka kai level ɗin da karatun ka yi kai nan wannan zan yi ma magana masail da yawa masail da yawa a cikin addini ana nemawa na baya zaman lafiya da suke su saboda mahaukata sun fi yawa jahilai sun fi yawa sai mutum ya tari fada da waɗanda suke tsarkakakku a wajen ubangiji ka ce ba zai yi ba ba zai yi ba ba zai yi ba wannan shi ne umar sha waƙala man a haɓɓan ma faƙa da haɓɓa ne wanda yake son hassan da hussein yana sona wa man a haɓɓa ne fa a haɓɓan la wanda yake so na kuma yana son Allah wa man abghadha huma wanda yake kin su faqad abghadha ni yake ki wa man abghadha ni faqad abghadha Allah wanda yake ki na kuwa Allah yake ki wa qala manzo Allah yace Allah Allah bi ashabi Allah istigira Allah Allah bi ashabi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah akan sahabbaina la tattaki zuhum gardan kar ku ɗauke su ku ajiye su ku dinga yin abin da ga dama garadi kawai ku abin da ya zo muku ku faɗa ku yi abin da kuka ga dama ba wanda zai yi ya kai wajen Allah ba zai yi ba jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi kadai ne shi kadai Allah ya turo shi ka zo ka kira mutane ka ce su dawo bauta ne kar su koma ƙarƙashin wasu ni ne na yi su wayancan su ma yin su na yi kai ne za ka yi wannan aikin ka kubutar da su in ba haka ba kowa ɗan wuta ne kai ne za ka yi wannan aikin abinda Allah ya tura annabi kenan manzo Allah da ya zo shi kadai ne abinda Allah ya fara ce masa wanzar ashira ta al'aqrabina ka kira na kusa da kai ka fara gaya musu ka kira na kusa da kai ka fara gaya musu wanzar ashira ta al'aqrabina manzo Allah ya gaya musu daga wannan wanda suka yi tumbe ranar da annabin ya tara su a ƙarƙashin jabalu a ɗinku bai wasu ka ce tabban laka alihaza da autara to daga nan ne za ka gane dole za a faɗi za a ci jarabawa wanda ya faɗa masa tabban laka mahaifinsu ɗaya da abdullahi shine abu lahabi a matsayin kana kai ɗana ne kai ɗan wana ne saboda za ka zo ka gaya mana haka tabban laka alihaza jama'atana take allah ya ce tabbat ya da abi lahabi wa tab ma agana anhu maluhu wa ma kasaba ba ruwanmu da mulkinsa ba ruwanmu da kudin da yake ci ba ruwanmu da 'ya'yan da ya tara ji Allah ya halaka kawai tunda ya taba annabi Muhammadu kaga an fito da zafi ko ko ba fito da zafi ba da zafi aka fito abu sai wasu ba da lalama annabi ya ci duniya ba da balaki ne aka yi masa daga nan wanda suka ce sun yadda suka ce sun yadda wasu suka ce ba su yadda ba ce kai zai kawo mana tashin hankali kawai a rasar da shi a yi mara kaza sai mitin kan mitin mitin kan mitin wanda suka dawo suka ce mun yarda da kai sai na babakar yana ciki zaidu yana ciki sai da fadimar tana ciki a hadisi tana ciki mun yarda da kai don a lokacin sai da fatima shekarar da biyar ne a duniya mun yarda da kai wanda suka zo suka taya manzan Allah mun yarda da kai ya rasulullahi in za a mutu sai dai a mutu amma muna tare da kai wai da fasu ne sabai ba za mu bari a ci mutuncinka ba kuma duk inda za ka je muna tare da kai ko ruwa ko iska ko dare ko rana duk bala'i ya rasulullahi sai ka isar da sakon da Allah ya tura mu muna bayan ka in mun je wajen yakin ba ka zauna a waje ɗaya rasulullahi mu za mu tsare maka mu ga wanda zai ja da kai wannan ba abin da aka yi kenan sai wani kawai yana zaune yanzu titi guri banza a banza matarsa ma baya iya juya ta ‘ya'yansa ma ba yi da hannu a kansu ya kama wa'innan yana zagi kuma ya ce addini yake Allah Allah fi ashabi la tattakizu gardan kar ku dauke su gardan ba ji baya na faman ahabbahum fadihu bi ahabbahum duk wanda yake son su to so na ne yasa ya so su sun cancanta ma'ana sun so in ba ka so na in aka wanka mari dariya za ka yi ta yi gaba kuma kwanakin baya ai na faɗa muku wata wakiya kafin musulunci ya ƙarfi duk wanda ya koma ga Allah in ya rasu in ana bin shi bashi annabi baya zuwa baya zuwa ya sallace shi saboda bashin da ake bin sa sannan an zo za a wuce da gawan manzo Allah tambaya yake haza mustarihun au mustarahun bihi wannan zai huta ne ko za a huta da sharrinsa idan aka ce mustarihun zai huta ne ma'ana mutumin kirki kenan manzo Allah ce ya tashi a raka shi har kafiri in ya mutum an zo za a wuce da shi manzo Allah ya tashi a girman mugawa ta'ziman liruh ai ruhin ba kafiri bane da wani ya zo aka zo za a wuce da shi manzala sallallahu alaihi wasallam manzala ya tambaya sai sahabbai suka ce ba mutumin kirki ba ne sai dina babakar shi kadai ce ya rasulullahi mutumin kirki ne mutumin kirki ne ya rasulullah manzala ya shiru akan maganar sayyidina ababakar manzala ya bigawa da aka dawo jibril ya zo samu manzala yace inna rabbaka yuqri'uka salama ubangiji yana gaida kai ya ce ka tambaye abubakar duk abokanansu sun ce wannan mutum ba mutumin kirki ba ne shi abubakar ya ce mutumin kirki ne ka tambaye shi me yasa ya faɗa haka jibril ya ce ai sai na rasula ce ya abubakar wannan yan uwanka sun ce wannan mutum ba mutumin kirki ba ne kai ka ce mutumin kirki ne ya aka yaka ya ce ya rasulallah mutumin kirki ne so suke ya zamo irinsu da bai kai lebul ɗinsu bai suna ganin ba mutumin kirki ba ne inda ba mutumin kirki ba ne an taɓa ganinsa ya ja daga ya ce zai yaƙe ka an taɓa gani wanzu Allah ya ce hasan haka ne sai na abubakar shi ya kwaci mutum sai inda ba mutumin kirki ba ne sai ya shiga cikin wanda suke zaginka ko suke yaƙanka ai bai haka ba to imaninsa ne ƙarfinsa bai kai irin nasu ba haka ne almominul ƙauyiyu walmominul da'ifu walmominul ƙauyiyu hairun wa ahabbu ila Allah min mominul da'ifu wa fi kilahu ma khair akwai wanda zai ga abubuwa ba ba mai kyau bane ba ba zai iya harawa ba ko ba zai iya komai ba amma akwai wanda zai tada bala'i ya ce dole sai an bari kuma saboda ƙarfinsa ya kai ɗin sha bashi da wanda ya yi shiru aka yi da wanda ya yi magana wanne bi to ai haka ne to shi kenan kaga wanda yake tare da annabi muhammadu to ina ganin ko da ma menene to ma me yasa manzo Allah ya zo ce la qarfillahu anil mu'minina iz ba iz yubayyi'unaka tata shajarati suwaye shi kuma ƙur'ani la yatihil batil min bayni yadayhi wala min halfi ko suwaye wanda suka fara yin mubayi'an nan dai an san su sayyidina Abubakar sayyidina Umar Usman kuma dama a kansa ne aka yi mubaya to shin Allah ba ya kuskure ne a nan ne za ka gane idan mutum yana son ya zauna lafiya ya zauna lafiya ɗariƙa mu ɗariƙa salima ce ta zaman lafiya babu shi an ci a ɗariƙar tijjaniya babu shi duk wanda zai yi nasa ya yi amma ba ɗariƙa ba ya yi amma ba ɗariƙa ba ne ɗariƙa babu shi an ci ciki ko misalin zarrafi amma kuma ka duba cikin littafin shehu abul fatih da ga shehu ibrahim radiyallahu an san fatawa da su ba kafirai ba ne babu ba wani ɗan ɗarika da ya kafirtar da su babu kuma wannan littafin na shehu abul fatih jawahir rasari ka duba ka ga amsan shehu ibrahim fatih saboda haka kare mutum dai ya ɗauko abin da ba zai iya ba mu zauna a kujerar da suke ka so manzala ka so shogani ka so shogai yawancin yaran mu yanzu sun sai ga mutane suna nan sa tafiya ce su sun fasa sai sun koma wasu shiga cikin shi'a saboda an kawo musu sai da sai da suna fatima zahara adabul ma'rifati sai da fatima zahara yar manzo Allah ce tana babu wani abu ɗaya wanda ake ganin wanda bata kai ba babu shi li'anna da baba'atun min bi'ati sallallahu alaihi wasallam muna sane da abubuwan da suke muna san da komai amma me ya mahaifanku me ya malaman ku suka samu akan tafiya duk abin da ya shafi girmamawa a yi amma kar a je ana zagin wani dan kar a yi in mutum ya yi kuma zai iya duk wanda ya ce zai aji da tarihance ka tura markota ya haɗa gaba ɗaya ya sha amma ba ɗarikar tijjaniya ba ni ina faɗa ba ɗarika ba duk wannan ɗarika da ya ɗauki shi an ci ya sa a cikin ɗarika ƙarya yake kowane shi ƙarya yake abinda suke ɗauka na aurat na ahzab wal aurat tawassulat din da ibrahim ar-rayyahi yayi kuma tawassulat din dukkan su waye a shugabannin a shi'ancin duk wa'inan jikokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce maka ɗaya bai da albarka ne ka ji an zagi wani ɗaya saboda haka mu matafiyar mu ba zagi ba zagi matafiyar mu matafiya ce wanda mutum yake so ya bi ya bi in za ka karanta ɗariƙa ɗariƙa abu hudu lajibin safe da yamma ka ga dama ka ce ɗaya wazifa zikirin juma'a wannan shine ɗariƙa duk wani abin da ya biyo baya sunan shi siyasar ɗariƙa amma wannan abubuwan su ne ɗariƙa lazimin safe lazimin la'asar wazifa zikirin juma'a duk wani abin da ya biyo sunansa siyasar ɗariƙa ko da maulidi ko da maulidi siyasar ɗariƙa ne don a amfanar da mutane su so annabi amma ba shi ne ɗariƙa wannan sunan ɗariƙa wannan sunan ɗariƙa duk wanda ya lalubo wani abu ya kama ka ƙarya yake ko shi waye ko shi waye dan an saki abu shine mutane suke ta bawo kansu wahala to wannan sunan ɗariƙa in wani yana da wani abu ya kawo ya kawo amma wannan abin da na faɗa in mutum yana da tambayoyi ba tambaya ba ya yi ko ta ko ina kuma zan ba shi amsa ɗaya bayan ɗaya albarkan sai na rasu saboda haka wanda ya tsaya akan wannan ya tsaya wanda ya ga zai je yawo ya ce mu muna tsaye akan abin da aka tsaye da yawa in ka je garin jaye-jayen ka ka jawo abin da ba za ka iya ba wannan da shi ne ɗariƙa wannan abin da na faɗa shi ne ɗariƙar shaurin jari kuma dajin abin shaurin jarin ya ce man arafa ni faƙat arafa ni wahadi wanda ya sani ni kaɗai ne ba wani hannu da yake yawo a kaina ni kaɗai ne ana tijjani ni kadai ne saboda haka duk abin da na zo da shi haka yake daga annabi muhammad shi yasa shi ibrahim yake cewa shehanai na guda biyu shehanai na guda uku yace qur'ani hadisi shehu tijani kana ganin akwai wasa a nan to in dai ba wasa to kai ma kai in kuma kana ganin idonsu ne bai kai ba kai idan ka ya zarce nan zo ka gaya mana Allah ke Allah ke mu ke za mu shiga kan sai da tuna fatimatu zahara gobe insha Allah yana cewa wa man azani faqad azani wa man azani faqad azalla duk wanda ya cuci sa baina ya cuce duk wanda ya cuce ni kuma ya cuci Allah wa man azalla wanda kuma ya cuci Allah yushaku an yi akwai ku an yi kusan a haɗu da shi ne an yi kusan a haɗu kaga duk wanda ya shirya ko a yi a haɗu ko ba ya ce a wani mahaukaci in kun gamu sai ce a daku eh sunan shi kenan a gombe in kun gamu sai ce a daku sai suka gamu da mahaukaci da mahaukaci sai a daku ya ce wancan mahaukacin a daku sai ce a dakun ma sai aka daku aka daku aka daku washe gari sai aka gamu da adaku aka ce adaku ya jiya ya ce yadda na ji in haka ya ji lalle ya daku da yadda ya ji in shi ma wancan haka ya ji to lalle ya daku a gani ai amsa ta fito eh ga to wannan shi ne to dai abun da mutum ya ga dama wallahi tallahi mizani yana aji idza lam tastahi in ka zama za ka ji kunya ba ka aikata abin da ka ga dama azir ma ya minu wa azir wa ji haske
ba nau ya kaza ma yi wa jau wa laisa lil abdi suwa mu dau in sassa ina ne magalo
نسير يا نسير يا نسير فقالوا إنك القدير أرجيانا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى الحديد كيف تهار الماء وكيف تسلوا مع زائرين لتتقي من العدو فينا وصلنا ويعاد فينا لها تقسمنا تأتي الهادة فقد بدارت من الإنادة حفظ أن تعلم منكرا عليه مكر السوء والرحمن لديه قلت ودني سودي وزني خيري والتكثر من الوصول خيري إيما الجليل قد جاء وسندا إنا قد يأمر التعبد فقدا فأران ترك قريبا يأتي ولا الإله ولا أبو متين يا متين يا متين بكذا جت اسمع أقول وبين الكاريات إما لجنا عن شيء ولو كبيبا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي طلبت منك أجل فإنما قد طلبت أجل يا رب بالماء لك مؤثره وهم الذي كارب وكسر الذي مستحيل عن المختار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وقل يا والفاتح ربنا اغفر لنا ولا الى اسرارك المستقيم على آل عبدك الهلال العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين